أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطي قبل قراءته أشكيمنا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na 138 buka'uhu sallallahu alaihi wasallam asna as-sala kana rasulun sallallahu alaihi wasallam ya biki a hayanan bi sautin la yasma'uhu a man yakifuna khalfahu fi as-sala wa hayanan ma kana ya'lu sautu buka'ihi fa yasma'unahu wa amdaraf رضي الله عنه عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي بالشدة ولا ريب أن بكاءه هنا هو خشية من الله و... آه... نعم وخوف منه وخشية من الله وخوف منه بكاؤه صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الخسوف وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام آه وكبر وصف الناس وراءه فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام فقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم أدنى من الركوع الأول ثم قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأولى أخرى مثل ما ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها ففزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء آه وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت آه أقدم وقال المنادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يهدم بعضها بعضا حين رأيتموني أتأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا أن الخسوف والكسوف آه هو آه وقت ذكر ودعاء ويهصنا على ذكر الله جل جلاله في مثل هذه الأوقات kuka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka wani lokaci a cikin sallah da kuka wanda yake na kusa da shi ma baya ji wani lokaci kuma muryarsa na fitowa ana jin kuka an samu hadisi daga mudarraf daga baban sai ke ta wata rana zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam samu yana sallah sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka wato kuka ciki ciki zaka ji wani sauti yana tasowa daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman sautin tafasar ruwan zafi na sautin tafasar ruwan zafi ayan gani idan ka ɗora ruwa zai soma tafasa yawa to wannan sautin haka ya ce yana ji yana fita daga jikin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai kuka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin wato kusufin rana kusa akwai kusufin wata akwai kusufin rana da bauta suke ta zazzabi ko rana ta yi zazzabi na to akwai na na rana shine mai mai mai kaulatan a shine mai kaulatan na wata kuma shine mai mai mai haƙarami mai ruwa ko ko ba ta bace na ha'ul yawa ko ba ta haka da mai ruwa aha ta ce yawa to akwai mai shi shi na mai haka rabi mai ruwa shi ne na wata mai kaulasan kuma shi ne na rana duk za ka je kusur kusur ya ce an samu hadisi daga nana Aisha uwar mumine da Allah ta kara tabbata a gare ta ce rana ta yi husufi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da lokacin da ta yi wannan su kusufi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita masallaci manzo Allah ya tada sallah yayi kabbara mutane suka yi sahu a bayansa manzo Allah yayi karatu mai tsawo sai yayi kabbara sai yayi ruku'u a ruku'u ma ya daɗe a cikin ruku'u sai kuma ya ɗago daga ruku'u sai manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd bayan a sallar da muka sani idan aka yi ruku aka ɗago me ya rage sujada ko sai ta wannan sallar sai a sake miƙewa sai a sake karatu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi sai sake miƙewa ya ci gaba da karatu amma karatun bai kai yawan karatun raka'ar farko ba wato tsayuwan farko sannan manzo Allah ya kabbara ya ruku'u shi ma ruku'un bai kai tsawon wanda aka yi na farko ba sannan sai manzo Allah ya sake cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sai kuma ya tafi sujada amma ce marwaita Abu Dahir bai ambaci sujada ba manzo Allah haka yayi a raka'ar farko na yayi a raka'a ta biyu irin yadda a raka'an farko har ya cika raka'a hudu wato aka samu raka'a guda hudu tare da sujjadoji guda wato da sujjadojin su ana nan kamun masu idan da sallah kawai sai rana ta ta watsake rana sai ta watsake kafin mutane su tashi a wajen sallah amma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba yayi bi Allah irin yaban da ya dace da Allah madaukakin sarki manzo Allah kuma a wannan hudu ba sai ya ce wa sahabbai yace ku sani rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin huzufi saboda wani ya rasu kuma ba sa yin huzufi saboda wani ya rayu wato abin da ya faru abin ne ya zo aka zo wai faduwa ta zo daidai da zama lokacin da aka haifi sayyidina ibrahim al-mu'azzam wato dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yana da watanni shekara ɗaya da wata ko biyu ko uku wato manzo Allah yana kaunar shi da kuma Allah ba daukace sarki ya kaddara mara rayuwa kaɗan to ranar da ya rasu sai kuma aka yi kusufi to sai mutane sahabai suke ta cewa a kaga dan manya dai manya ya rasu wato suna dau ganin cewa saboda rasuwarsa ne rana ma ta yi kusufi to shi manzo Allah ya gaya musu a rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji ba sa yin kusufi don wani ya mutu ba sa yin kusufi don wani ya rayu dai kar wani ya zo don gaba ya mutu ya ga rana garo a ce to shi na rana bata bata yi saboda shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yace abinda za ku yi kawai idan ku ga rana ta samu hutufi to maza ku ta garzaya wajen sallah a je a yi sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku yi sallah har Allah ya yi muku annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan huduba yake ce musu a nan wajen da nake tsaye Allah ya gwada mun komai duk abin da ka sani za a yi a duniyan nan da na lahira duka Allah ya gwada mun in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga komai ya ce duk alkawarin da Allah ya muku na daɗi da a cikin aljanna duk an gwada mu gidaje da sauransu wasu akwai wani hadisi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke ga wasu sayyidina Umar yace ya ga an kai shi ya gai shi a cikin aljanna yace ya ga wani gida tamkare ya ga wata mata a kofar gidan yace ya tambaya wannan wace ce aka ce masa matar sayyidina Umar ce cikin aljanna maza Allah yace sai ne magana wuce yake ga Umar saboda na san ka da kishi har ba za Allah har sai na mai ta Rasulullah amma ina kishi akan ka zan yi na in Allah ya bashi labari shi har an gwada masa har iyale sa cikin aljanna mu ma na mutuna nan insha Allah sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ku gani na dai gaba gaba ina cikin nan kun gana matsa gaba ba ce ai inabi aka nuna mun na so na tsinko kwanso na inabi na kai na so na tsinko shi daga cikin aljanna lokacin da kun ga na yi gaba yace ba ku ga kuma na yi baya ba ina tsayana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jahannama aka nuna mu daga tana cin wuta na cin yar uwarta wuta ba ta samu dan adam ba bai shigo ba tukunna tana cin kanta wuta na cin kanta kaga mai cin wuta da take cin wuta ka in ta samu mutum na Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma an nuna mun a cikin wuta an nuna mun ibnu luhay an nuna mun wani mutum da ake kira shi ibnu luhay yace wa huwa allazi sayyaba sawai shine wanda alqur'ani ya ga mana ko a menene ma ja'ala Allah min bahimatin wala aram ku jamu wala sa'ibatin wala hamin ku duk waɗannan abubuwa shi wannan da manzo Allah ya ce ya gaishe a wuta shi ya so masu wato shine wanda ya canza addinin annabi ibrahim a kasar larabawa ya kawo musu shirka shi in an ce sa'iba dabba ita ce wanda aka yanka kunnanta abinda yake faruwa a yanka kunnan kuma idan dabba misali ta haihu ko ta haifi maza guda bakwai sai a siya yanka kunnanta za a ce ba mai cin wannan dabba sai wasu nau'in mutane kaza idan mijin da ya yi barbara da ita ta haifi yara bakwai shi ma sai a yanka kunnen shi sai a kafa masa wata doka misali wannan dabban namiji ba zai ci ba na wannan dabban mata ba sa ci wannan dabban sai shugabanni suke ci haka suka rarraba abubuwa yadda ka san addini shine Allah ya ce shi a ƙur'ani Allah ya kama shi bai saukar da wannan hukuncin ba ba ba shi ya sa a yi ba to shi laifin da yake nan Allah ya sanya shi a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yana koyar da mu cewa da kusufin rana da kusufin wata duk lokacin da suka faru to sai a yi maza a tafi a ambaci Allah kuma ya addu'a kuma manzo Allah yana faɗakar da mu mai yawaita ambatan Allah a irin waɗannan lokuta alhamdulillah na'am na'am eh Na'am. To. masu hankali wanda suka damu da addini ba sa sa hoto na nufin ba sa sa hotuna yana magana sabaniyas da ake yi na yaro ya gama makaranta yaro ya waye a buga na aure ma in ka duba duk wanda suka damu da addini ba sa buga hotonsu saboda ai matsala ce yanzu ka yi aure ka buga matarka a kalanda an kai ta tana cikin kasuwa tana shago tana na tana ko'ina matarka ce sanan mafi yawan mahotunan za ka ga tsirara aka ɗauke su na nufin na ce tsirara ina nufin tsiraki na musulunci na ba a yi sitira da musulunci ya yarda a yi ba kaga sai mutum ya sanya hatsari ga iyalinsa wannan kalannan wani ya gani zai ce yana son matan nan ana ce masa mata aure ce ce ai shi ma mijin aure ne akwai shaƙiyayi na gaske wanda haka suke zai ce shi ma mijin aure ne saboda shi fasiki ne wani ya wannan magana ya rigga bibiyan matanka kenan saboda shi bai damu da aure ba ba ruwan shi to waye ja tambaya nake a yau shi da haka kaga ba daidai ba ne wani za ka ga an buguba kalanda duk an rawatsa ku a kasuwa kuma kun zo kun rabu na an ma ya kare makana ta ganin ku a lagaye a kasuwa kai ba abu ka bishawu shago ka ce a fito da murabu na da abubuwa za ka tarar da daman can ba musulunci ba ne da haka ba laifi wasu in sun yi katin ko sun yi yan ledan sai a buga wata yar fulawa ko a buga hoton masallaci na za ka ga lafiya lau ma ya ne ya ne abin da ke fito a jiki kawai suna to ya fi na maza dai da sauƙi tunda hukunce-hukuncen musulunci ya sha bambam sai dai ka da magana hoto wanda ya haɗa ko da wanne amma na maza dai da sauƙi wannan shi ne Allah wa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين